أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء ولك والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أقول ما الله تبارك وتعالى دي بام إيكون داوا دون شي قبل wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah muna muwafaka da abin da zamu karanta la muna muwafaka da abin da zamu saurara mun na'am باب الكلام في الأذان وتكلم سليمان بن سرد في آذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم babul kalami fil adhani wannan babi na magana akan hukuncin yin zance fil adhani lokacin da ake yin kiran sallah adhan kiran sallah to hukuncin yin zance a lokacin da ake kiran sallah din shin mai kiran sallan ne ya yi magana ko wani ya yi magana lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah to wannan ƙausi abinda zai karanta kenan hadisai da afar waɗanda za su faɗi hukuncin yin magana lokacin kiran sallah sawa'an ga shi mai kiran sallar ko kuma ga wanda ba shi ke kiran sallah ba yana sauraron kiran sallar ne amma kuma ya yi magana mai hukunci duk da yake a nan imamul bukhari watan a tarjama bai fito karara ba ya ce ga hukunci kaga bai ce babu jawazil kalami fil azani ko babu adami jawazil kalami fil azani kaga bai fito karara ba ya faɗi matsayarsa to amma hadisan da za a kawo da asarun da ya kawo sai su gwadi abin da yake nufi halaccin yin zancen waɗanda ya kawo domin zance ne wanda yake da saɓani amma maganganun da asarun da imamul bukhari ya kawo sai su gwadi ga inda ya tafi shi imamul bukhari ya tafi akan halacci na yin zance a lokacin yin kiran sallah ga kuma dalilai ne da hujjoji ne waɗannan asaru da ya kawo kaga tarin ta asarun za ka gano me yake nufi da babul kalami fil azani zance cikin kiran sallah halal ne ko ba halal ba kaga shine ma'ana to in ka karanta su asar din waɗanda ya kawo sai ka fahimci inda magana shi ta sa gaba ita tarjama sai ka fahimci inda ta sa gaba babul kalami fil azani kenan yana magana akan halacci ne na'am sai ce wata kallama Sulaiman ibn Suradin fi adhanihi abinda Imam Bukhari ya buɗa da shi a cikin wannan babi sai ce Sulaiman ibn Suradin ya yi zance a cikin watan adhanihi yana kiran sallah wannan mudabakar tarjamar da shi wannan ƙarrata take ta wannan athari na Sulaiman ibn Suradin sahabi ne babba watan a lokaci a jahiliya sunan shi Yasar sai manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam sai ambace shi Sulaiman manzo Allah ya sami shi wannan Sulaiman din amma a jahiliya sunan shi Yasaru eh sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sami Sulaiman alkunyarsa abul mutarrif ita ce alkunyarsa yace mai yawan ibada ne mai yawan ibada ne ya rasu hijira tana da shekara 65 hijira annabi sallallahu alaihi tana da shekara 65 Sulaiman ibn Suradin watan ya rasu radiyallahu anhu to Sulaiman ibn Suradin takallama yayi zance fi adhanihi a cikin wazanarsa yana kiran sallah sai ya zance ai kaga wannan din allura ya nuna halacci kenan a yi zance cikin kiran sallah halal shi imamul bukhari ke nufi don haka ya kawo wannan athari na suleiman ibn suradin don ya tabbatar da halaccin yin magana lokacin kiran sallah ko yin magana ga mai kiran sallah yayi wata magana yayi wani lafazi wanda shi lafazin bai cikin kiran sallah bai cikin kiran sallah to wannan kenan to na sannan kuma ai kaga ta'aliki ne bai faɗi isnadinsa ba tun daga takan wanda ya riwaita har ya zuwa Sulaiman ibn Suradin babu isnadin to shine ta'aliki kenan ko to wa'annan kamar yadda ake bibiya duk inda aka kai ta'aliqatu na Imam al-Bukhari ana mai da su zuwa ga asalin su in ma da Imam al-Bukhari yayi waslin abinsa can baya don haka yanzu maimaici ne sai ga ba bukata sai yayi koro isnadi don ya wadatu da ya koro isnadi shi can baya eh kenan ko kuma nan gaba zai kore isnadin shi zai kawo shi da isnadin shi don haka yanzu ya wadatu gabarin kawo isnadin nashi ko kuma a wani malami mutabari a littafi mutabari ya yi waslin wannan taliki to saboda haka yanzu a nan malamai da suka bibiya sai suka ce abu nu'aimin daga cikin malamai imam bukhari ya waslin shi kuma wannan da ke cewa haɗa abu nu'aimin shine fadl ibn dukai to ya yi waslin wannan hadisi can a kitabus sala kuma shi kashi imam bukhari ma ya kawo shi da isnadin shi amma ba a sahihul bukhari ba a cikin at-tarihul kabir nashi wa qala al-hasan la ba'sa an yadhhaka wa huwa yu'adhdhinu aw yuqimu haka nama imam al-bukhari ya sake kawo wani afari na biyu yace wa qala al-hasan hasan al-bisri hasan al-bisri babban tabi'in nan eh yace ya ya ce la ba asa babu laifi an ya haka wa huwa yu'adhdhinu yayi dariya wa huwa yu'adhdhinu yana kiran sallah au yuqimu ko kuma wato yayi iqama to nan malamai suka ce to me alaka wannan afari yadhaku yace shi kuma tarjama kalamu tace to dhahiku na taba zama kalamu dariya na zama kalamu sai zo suka ce a'a dariya ba za ta zama kalamu ba amma shi a imamul bukhari tana zama kalamu saboda in tana da sauti sautin nan dai ba na lafazin kiran sallah ba ne to tun da za ta hitar da wani sauti kuma sautin ba na kiran sallah ba ne to ka kalkala ne ta zama kamar zance dariya in ta fitar da sauti daidai take da zance don haka kaga can a sallah sai ta bata sallah kamar yadda zance zai bata sallah ko sai ta bata sallah don haka nan sai musu bugu guda amma da sharadi sai za ta fitar da sauti ba kowace dariya ba akwai dariyar da ba za ta fitar da sauti ba wanda su kuma in an fita wajen shi sai ya ce watan wannan ba a kiranta dariya murmushi ce tare da wasu a wajensu ita ma ana shi ma murmushi ana kiran shi dariya shi ma ana kiran shi dariya to saboda haka sai wasu suka dan yi mai ta'aqqubi watan suka yi mai gyara suka ce to gaskiya wannan athari na Hassan al-Bisri bai da alaka da tarjuma domin tarjuma na maganar kalamu shi kuma wannan yana magana akan bahiku amma kuma tare da malamai wajen bincike sun ce ai akwai alaka tsakanin kalamu da zahif musamman in dariya tana fitar da sauti don haka babu laifi a ciki to har suka ce da dai watan ya kawo akwai abin da zai kawo shi daidai da wannan wanda zai yi ta'aliki ya kawo wannan ta'aliki na Hassan Bisri sai suka ce walau Allah qalu ma rahu Abi Shayba fi musannafi dama da ya tashi abinda Ibn Abi Shayba Abu Bakr Ibn Abi Shayba ya kawo da shine ya ta'alikin nashi a musannaf din shi haddathana haddathana Ibn Ulayya qala sa'altu Yunus an al-kalam fi al-adhan wal iqamati wa qala حدثني عبيد الله بن غلاب عن الحسن أنه لم يكن يرى بذلك بأسا sai suka ce la kana aula wa awfaq lil mutabaqa akwai wani ta'liqin da aka ruwaito daga Hasan al-Bisri amma shi kan magana dai ba kan dariya ba suka ce da shi ya kawo anan shi ya fi dacewa cewa an tambayi Hasan al-Bisri akan dariya sai ya ce annahu lam yakun yara bi zalika ba'san zance akan zance nake so in ce akan me hukuncin yin zance cikin kiran sallah sai ce ala ya ce lam yakun yara bidhalika ba'sa yace to da irin wannan ya kawo anan to da yafi dacewa to
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد ساهل الزيادي واسم الأهول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم رتج فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعلى هذا من هو خير منه وإن عظمته حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم في يوم ردج في يوم الردج مم، كراتو بيغريش وفي يوم ردج وفي يوم ردج فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعلى هذا من هو خير منه وإنها عظمة وأن الحديث إمام البخاري يا يا رويتشي تكم مسدد ابن مسرخت ذاك حدثنا مسدد musaddad ibn sarhat yana daga cikin manyan-manyan malaman bukhari waɗanda ya karbi hadisi daga gare su ala haddathana hammadu ya ce hammadu ya zantar da mu kadda ya manta duk inda imamul bukhari ya ce haddathana hammadu ko aka ji hammadu cikin isnadi ne to hammadu ibn zaidin ne domin hammadu da guda biyu ne waɗanda suke shahararru a fannin hadisi a ilimin hadisi hammadu ibn zaidin da Hamadu ibn Salama sun fi fice to ba Hamadu ibn Salama bane Hamadu ibn Zaid ne na an ayyuba ya karbo daga ayyuba as-sakhtiyani ayyuba as-sakhtiyani mm ayyuba as-sakhtiyani watan tabi'i ne tabi'i ne ya ga Anas ibn Malik kasan wanda bai rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba zai taɓa zama sahabi ba to amma wanda ya rayu da sahabi ko da sahabi ɗaya ne ya gani a rayuwar shi to shi tabi'i ne tabi'i kenan wanda ya ga sahabi wa abdulhamid sahib ziyadi kuma ya karɓo daga abdulhamid sahib ziyadi kaga haddathana hammadun an ayyuba hammadun da zaidin ya karɓo daga mutum biyu ya karɓo daga ayyuba sakhtiyani kuma ya karɓo daga abdulhamid an fahimta waɗanda ayyub a hamadu ya ruwaita da gare su mutum biyu ne wa asimil ahwal mutum uku ne wa asimil ahwali dukkan su tabi'ai ne shi ayyubu shi hamad watan abin nan ne tabi'i ne su ma waɗannan tabi'ai ne to tabi'ai ne suka ta karɓa ga juna to su yake cewa riwayatul aqrar dukkansu 'yan sahu ɗaya ne domin ayubu sakhtiyani tabi'i abdulhamid tabi'i asimil ahwal tabi'i amma duk sun karɓa ga junansu ayubu ya karɓa daga abdulhamid su biyu duk tabi'ai ne abdulhamid ya karɓa ga watan asim ya karɓa ga asim nake so in ce shi hammadu duk ya karɓa ga wa'innan to kaga shi ake cewa riyadul aqrani hammadu an ayyuba hammadu an abdulhamid hammadu an asmil ahwal kaga waɗannan duka guda uku kenan shi yake cewa riwayatul aqran to dukkan su sun an abdullah ibn al-haris dukkan sun karba daga abdullah ibn al-haris su uku din nan waɗanda hammadu ya karba daga gare su ayyubu abdulhamid asim al-ahwal sun karba daga abdullah ibn al-haris qal abinda abdullah ibn al-haris yake cewa khadaba ibn abbas abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma khadabana wata rana ya mana khudba aka ce juma'a cikin khadabana ya mana khudba fi yawmi radgin da idafa a rana ko a yini wanda yake mai tsananin cabo da da da da da, da laka shine tabo an yi ruwa ƙasa ta caccaɓe ko ina zaka aza kafarka cikin cabo to shine radgin kenan watan ga ruwa ga tabo ko kuma fi yaumin a cikin yini rajgin mai yawan tabo duk an karanta wata riwaya mata ce zirajgin fi yaumin zirajgin falamma balagal mu'azzinu hayya ala sala lokacin da ladan ya kai hayya ala sala ko lokacin da zai kai hayya ala sala bai riga kai din ba ya dai kare ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga me ya rage hayya ala sala to ka yana kaiwa hayya ala salatin bai faɗe ta ba fa amarahu an yunadiya sai abdullah ibn abbas sai umurce shi an yunadiya ya kira ya ce as-salata fir rihal salla kowa su yi ta a watan cikin hemarsu fir rihal a cikin kowa ya yi su a gidajensu fir rihal kowa ya yi shi a cikin tantinsu shine as-salata fir rihal saboda ni saboda wannan uzuri na ruwa da tabo shine ruwa da kuma wahal shiddatul matsari wal wahal shine rak as-salatu to wannan as-salata sallu as-salata kenan shi ake kaddara sallu as-salata ku sallaci as-salata eh amurukum as-salat ina umurninku da sallah amma ya ce assalatu fin rihal ya ɗauke shi mutum da labari assalatu fin rihal yau kan sallah za a yi ta ne a cikin ɗakuna ko a tantuna fanazar ba hituwa za a yi fanazar alƙawmu ba duhun ila ba sai jama'a suka rika kallon junansu wannan ya kalli wannan fanazar alƙawmu ba duhun ila ba kaga ba duhun ila ba wannan badali kenan nami na ƙaunu nazarar ƙaunu mutane sun yi dibo sai ce ba a zuhun kaga marfu'i ne sai ce ba a zuhun ila babu faƙal to da abdullahi na basin ya fahimci mutane sun ga abin ya yi bambara kwai daidai hayya ala sala kuma an ce as-salatu fil rihal ka kamar yana kishiyanta shi ne domin an ce a taho zuwa sallah hayya ala sala hayya ala sala shine lafazin azan ko to sai gashi shi kuma Abdullahi ibn Abbas ya ce as-salata fi rihal kaga kishi hayya ala sala a kowa su tsaya can su yi sallar su can kowa ya tsaya can yi sallar su can as-salatu fi rihal ko as-salata fi rihal to kaga dole a ta kallon juna faqala sai Abdullahi ibn Abbas yace fa'ala hadha man huwa khairun minhu fa'ala hadha man huwa khairun minhu ce wannan magana da naga kuna kallo na wasu na kallon sashi suna kallon sashi akan wannan magana kamar bata shige su ba to su sani fa al hadha man huwa khairun minhu man huwa khairun minhu wanda yafi ibnu abbas fa al hadha da irin haka ta samu shi ma ya bada irin wannan umarni an fahimci abin da yake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu fi rihal eh saboda matsala ta garuwa ga tabo shine cakwali ko cabo ko ina an yi ruwa caccaɓe da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya sallah a cikin tantunansu kowa ya sallah a ɗakunansu to irin shine sai ya ce fa'ala hada man huwa khairun minhu wanda yafi ibnu abbas lamirin fa minhu din ne yana kuma ibnu abbas kuma da kanshi yake kaga yanzu yayi tajridi kamar yanzu wani ne ibnu abbas din ba shi bane an fahimta shi ake cewa tajridi na'am ya jarrada kan shi kamar ba shi ne ibn abbas din ba sai ce fa al hadha man huwa khairun minhu wa innaha azmatun tare da kuma wa innaha tare da cewa ita juma'a farilla ce wajibi ce farilla ce amma tare da haka fa al hadha man huwa khairun minhu don haka a fuqaha'u yana daga cikin watan abinda ke sa uzurra da ke sa takallufi ga barinta shine ruwa mai yawa da cabu ruwa mai yawa da cabu ita juma'a eh yana daga cikin daga cikin dalilai ko kamu na mabacci a lokacin da babu abinda za a biya shi da sauransu dai kamar da fuka hausu kai bayani to wannan kaga menene kada mu mance domin wannan wani fiqihu na halaccin ayi sallah a cikin rihal a zuwa a halarci wannan jam'i a lokacin da ake kiran sallar kaga wannan hukuncin zai dauki hankalinmu tare da ba kan shi imamul bukhari ya da babin shi ba ya akka da babin shi akan magana lokacin kiran sallah to wannan magana lokacin kiran sallah to ita ce ake magana kaga abdullahi ibn abbas ya ce as-salata fi rihal as-salata fi rihal to ya salatu fi rihal magana ce ga ba ta cikin lafuzin kiran sallah to kaga su ne imamu al-bukhari rahimahullah ya akka da wannan babi akan halaccin yin magana lokacin kiran sallah kaga ya kawo da wancan asari na Sulaiman ibn Suradin ya kawo wannan asari na Hassan al-Bisri sannan kuma ya kawo wannan asari na watan Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wanda in an tsaya an fahimce shi ma hadisi ne ya yarfe shi domin tun da ya ce fa'al haza man huwa khairun minhu ko da bai ce karar bai ce naji daga manzo Allah ko ta nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ibara tana karantar da raf'in wannan hukunci zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana karanta da rafin wannan hukunci zuwa ga annabi sallallahu alaihi akan magana lokacin kiran sallah ko shi mai kiran sallah yayi magana ko kuma wani yayi magana lokacin da ake kiran sallar wannan halal ne to na'am ranar juma'a ne ai don haka suka ce an fahimci cewa ran juma'a ne saboda lafazin khadabana yadullu ala annahum kanu fil juma'ati qawluhu khadabana to
باب أذان babu azanil a'ama idza kana lahu man yukhbiruhu wannan babu yana magana akan ki- hukuncin kiran sallan makahu idza kana lahu man yukhbiruhu in yana da wanda zai bashi labari lokaci yayi kaga zai ra- dogara zai rataya zai ta'allaka da wani mai ido wanda ya san lokaci wanda zai rika sanar da shi lokaci yayi to lokacin ne kiran sallah zai halatta amma in bai da wani wanda ya dauki nauyin sanar da shi lokaci yayi aunawa kai zai yi da kai to bai halatta domin sanin wakuttan sallah sai an hado da ido dole sai an hado da ido domin bai sanin ai rana ta wadi bai sanin alfijir ya hito don duk waɗannan ido ne ke nuna su bai sanin rana ta yi zawwal duk ido ne ke gano su to saboda haka sai yana da wani wanda zai ba shi labari kuma shi ma ya zama masanin wakati ɗin shi wancan ɗin to shi ma dai kamar yadda imam bukhari ya saba sai ya wawaita ita tarjamar bai faɗi halacci ba ko rashin halacci iyaka in ka karanta ciki sai ka gano inda ya sa gaba inda tarjamar ta sa gaba shine halacci نعم.
to حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل وكلوا وشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت wannan hadisi abdullah ibn maslama ya zantar da mu in ji imamul bukhari ya ce abdullah ibn maslama ya zantar da mu an malikin ya tafi daga malik an ibn shahabin kamar yadda wata riwaya ta zo maslama bi fathil mim maslama da ibn shahab shine muhammad ibn آه، مسلم بن شهاب الزهري ده عبد الله آه، شين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان سوني واترجال نون اسنادي تو ياجي عبد الله بن مسلم ياجي ده امام مالك امام مالك ده ابن شهاب الزهري ابن شهاب ياجي ده سالم دان عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله shi kuma salimu ya ji daga baban shi an abi ya ji daga baban shi waye baban shi shine abdullahi ibn umar salim ibn abdullahi ibn umar to shi salimu ya ji daga baban shi abdullahi ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace haqiqa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ci in ji abdullahi ibn umar نعم inna bilalan yu'azzinu bilailin sani dai bilalu yana kiran sallah kaga bilailin akwai shauran dare da jin cewa bilailin akwai shauran dare magana asuba ce yana kiran asuba da shauran dare yakan kira asuba don haka washkulu fakulu washrabu hatta yunadi yabnu ummi maktumi don haka ladani biyu ne aka ce ku ci ku sha har lokacin da ibnu ummi maktumin ya yi kiran sallah kiran sallah abdullahi ibnu ummi maktum da kuma bilalu na shan bamban bilalu yakan yi kira akwai sauran dare akwai sauran dare shi ko ibnu ummi maktum watan bai kira watan har sai an ce ƙala sun maƙala gashi nan ثم قال سي عبد الله بن عمر يجي ba shine rawin hadisin ba sai yace wa kana rajulan a'ma ga wanda bai san ibnu ummi maktumin ba wani mutum ne a amama kahu daga cikin manyan manyan sahabba annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma yana da zumunta mai karfi da manzon Allah sallallahu ta'ala sallam shi abdullah ibn ummi maktumin to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai izini yayi ladanci to shine sai ya ce makaho ne la yunadi bai kiran sallah hatta yuqala lahu har sai an ce mishi asbahta asbahta asbaha ta yi gab asbaha ta yi gab baka kira sallah ba asbaha ta yi gab da haka asbahta qarafta subha shine mana asbahta ba ba gari ya waye ba ba asuba ta yi ba a ta kusa dab ana gab da asuba to da haka duk wanda ya ji abdullahi ibn ummi maktumin ya kira sallah to ya dakata ga ci da sha aji sahur saboda shi bai kira sai an ce mai tayi ta kusa dab take albijin na dab da huduwa yana dab da huduwa ta sannan ya kira sallah amma shi bilalu yakan kira yana kira ne akwai shawarar dare shi ko ibn ummi maktum watan bai kira sai an ce da shi asbahta asbahta asuba ta kusa dab ake da asuba dab ake da asuba wannan sai karantar da halaccin yin kiran sallah ga wanda an makaho ya kira sallah in dai yana da waɗanda watan ya dogara da su wannan hadisin ya zo da lafuzza ya zo da inna bilalan yunadi bilailin inna bilalan yu'adhdhinu bilailin inna bilalan yunadi bilailin a wata riwaya wata riwaya kuma duk imam tahawi ya kawo su akwai kuma wannan ta wata ta bukhari ta yu'adhdhinu bilailin amma duk dai ma'anar su daya ta yunadi yabnu أم مكتوب اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس shi sunan shi Husainu da Swadu Husain sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi Abdullah ibn Qais ibn Za'ida al-Qurashi ita ummu maktum din sunanta Atika Atika yar uwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce kuma tana da zumunta da watan khadija bintu foilit no.
babul azani ba'd al-fajr
babul azani ba'd al-fajr wannan babu yana magana akan hukuncin kiran sallah bayan eh lokaci ai ah to shi kenan da karfe na aka fara aka fara to da rabi da minti takwas yanzu ko tara da minti shida ba da minti bakwai ba to bari a bashi saboda akwai littafi uku bari mu dana
wannan hadisin na
na bilal yana kiran sallah a cikin dare shi kuma emir kuma mutum yana kiran sallah gaba da albijar eh
to a nan da ciki bayan da kuma ya asalatu haka kuma wanda wasu kan yi asalatu cikin dare ko kuma suna asalatu karshen
to shi as-salatu abinda ya tabbata as-salatu karshen dare ake yin shi as-salatu khairun minan nawm karshen dare ake yin shi duk athar da hadisai da suka zo akan tafwibi shine tafwibi to duka sun tabbatar da ana yin shi ne shi a kira na karshe amma irin wannan da Abdullahi ibn Maktum ke yi to na ake as-salatu kira na karshe wanda tabbas alfijir ya fito sannan a yi shi Eh, don haka yin kiran as-salatu kafin tun tsakiyar dare ko hudu ko uku da wani abu wannan sunna duk ba ta san shi ba can ma kaga haka suke yi shi ko haramin makka da madina da an kira as-salatu khairu minan nawm kowa ta shi raka ta alfajir kawai sai sallah sai sallah ba wani kira da za a yi kuma ba su yin ta bai wuce saura minti biyar a yi sallah ba ko bakwai ko takwas minti sannan a yi amma wancan kira na tsakiyar dare ba su ba a salatu gare shi kaga mu yake daidai da namu da ciki wani ya ce wai ku diba ku gani wa'azi ne ku diba ku gani da sallar da ake nan harami da ta yan bid'a ta can Najeriya iri ɗaya ce iri ɗaya ce wai tambaya ce wa'azi ne suke gida gida suke bi cewa wai adiba a gani yana ce to su masu sauraron ba su da wayo ne sai su tambaye su ce to amma kuna a salatu suke dare kuma nan mun ga ana yin ta ƙarshen dare mu ba mu ga iri ɗaya bace da taku da taku da tanan ba iri ɗaya ba ce su dai yan bid'an nan suke irin waɗannan eh su dai yan bid'an nan da ke bid'a suke irin wannan sannan kuma ku kuna zaman hutu kuma mu waɗannan mun ga ba su zaman hutu to ya aka yi sai kai ta zana musu abubuwan da amma kuma wani saboda juzafa ake zubo maganganun ba hau ce wai kun ga muke sallah irin irin wadda ake a harami ba irin ta yan bid'a ba ta Najeriya ga kuma jiyawa ga jiyawa ga jiyawa ko shi kaɗai hujjaji haka nan suna jiyawa ko kuma ba ku jiyawa haka kenan ba irin taku ba ce abubuwa dai da yawa
kuma kana magana ita asalatu su sanda suka yi ta ba ta ganga ta su ba duk sun ce asalatu ga yaro mai mutum bai zuwa ya sallah
sai in nafila ya kabi a tashi a yi nafila ta haibacci ɗan nafila ya kabi to bismillah gida gida gida suke bi suna waɗannan wa'azoza ƙungiya ta ƙasa suna wannan wa'azoza duka gida gida akan akan ba a har akwai wanda yake cewa shi abin inda abin ya bata mishi rai cewa dan menene wai kun ga yadda ake sallah ba irin ta in bid'a ba ta Najeriya a ƙara sallah a ce a yi wa annabi salati kaza ce kai ba ka da bakin ciki sai a yi ma annabi salati shi abin da ya fahimta kawai kenan shi wanda aka yi ma'azin ce yanzu ba bakin ciki sai a ce a ma annabi salati abin da ya fara da shi kenan bambanta sallar yan bid'a da wadda sallar da ake tana ta harami shaka ganin ba a cewa da an kare a ma'anar salati kaza